نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وصحبه أجمعين أما بعد يا عباد الله اتقوا الله ربكم أيها المؤمنون ثلاثة أصول عزيمة وأسس متينة عليها مدار دين الله وعليها مرتكز السعادة في الدنيا والآخرة وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة علما وعملا ألا وهي الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وهذه العصول العظيمة يا عباد الله لا ينال زعم الإيمان ولا يذكر بلذته وحلاوته إلا بتحقيقها ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا والرضا بهذه الأصول الثلاثة موجب لدخول الجنة ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة قال فقلت أعدها علي يا رسول الله ففعل أي أن هذه الكلمات وقعت في قلبه موقعا عظيما موقعا عظيما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها عليه أيها المؤمنون وعندما يدرج الميت في قبره يسأل عن هذه الأصول الثلاثة فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال وذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأتيه ملكان فيجلسانه أي المؤمن فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث بكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أنهما يسألان الكافر عن هذه الثلاث فيقول الكافر ها ها لا أدري أيها المؤمنون يا عباد الله ومتأكد على كل مسلم أن تعظيم عنايتها أن تعظيم هذه الأمور الثلاثة وعناية بهذه الأصول الثلاثة تجديدا للإيمان مع تجدد الليالي والأيام ففي سنن أبي داود حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات أي أن يقول المسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كان حقا على الله أن يهديه يوم القيامة أيها المؤمنون يا عباد الله وعند سماع النداء للصلاة للصلاة فيقول المؤمن هذه الكلمات أن يقول حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فيقول رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا فإذا فإذا قال ذلك غفر له ذنبه أيها المؤمنون بهذه الأحاديث العظيمة ندرك عظم هذه هذه الأصول الثلاثة وأن الواجب علينا معشر الأمة الإسلام أن تعظم أن تعظم عنايتنا بهذه عناية مستمرة مع مر الليالي وكر الأيام وتجدد الإيمان بها ومحافظة عليها ورعاية لها وتمنية لها في قلوبنا هكذا يا عباد الله أيها المؤمنون والمسؤولية العظيمة على الآباء والمربين والمعلمين أن يعنوا أن يعنوا بالأبناء تش أن يعنوا بالآباء تتشنعا لكم على هذه الأصول الثلاثة العظيمة لتكون لحياتهم أصلا متينا وأساسا عظيما فإن مثل هذه الأصول في دين الله عز وجل كالأصول التي للأشجار فقال ربنا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي عقلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون نفعنا الله أجمعين بهدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما أمركم الله بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وخاصة الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وأبو الحسن علي وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم آمنا في أولادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa dukkaninsu ba tare da ware ɗaya daga ciki ba ya ku ‘yan uwa ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya ku yan uwa ku sani cewa akwai waɗansu ginshiƙai guda uku waɗanda suke suna da girman sha'ani a cikin addinin musulunci ko da yaushe mumini ana buƙatar jaddada waɗannan ginshiƙai guda uku saboda su waɗannan ginshiƙai guda uku a kansu ne wato ainihin dacen duniya da kuma lahira yake na ainihin musulmi mumini waɗannan wajibai guda uku kuwa su ne yarda da Allah tabaraka wa ta'ala a matsayin ubangiji da kuma yarda da addinin musulunci shine addini da kuma imani da manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama waɗannan al'amura guda uku ya ku yan uwa duk wanda ya tabbatar da su lalle ko shakka babu wannan ya sami wato zaki ko ɗanɗano na gardin imani Da- wato ɗan adam ba zai taɓa samun wannan halawa wannan daɗi na imani ba har sai ya tabbatar da waɗannan al'amura guda uku ya zo cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ka da amal imani ma radiya billahi rabban duk wanda yadda da Allah shine ubangijinsa to ko shak- shakka babu wannan ya dandane wato dandano daɗi da nishin imani yarda da Allah tabaraka wa ta'ala shine ubangiji ba za ka bautata wani ba sai shi subhanahu wa ta'ala yana shiga cikin bauta kuma shine ba za ka roki wani ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ba za ka nemi kariya a gurin kowa ba sai a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ba za ka nemi arziki a gurin kowa ba sai a gurin Allah tabaraka wa ta'ala haka nan ba za ka nemi haihuwa a gurin kowa ba sai a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ba za ka nemi wani ya fitar da kai daga halin kaka na kai ba sai Allah tabaraka wa ta'ala abu na biyu kuma shine wato duk wanda ya yarda cewa addinin musulunci shine addinin sa ya yarda shi musulmi ne duk abin da ya saba wa addinin musulunci musamman al'amuran da suke iya fitar da mutum daga addinin musulunci musulmi yana kafa kafa da wannan abu na gaba kuma shine duk wanda ya yi imani da manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzon Allah to waɗannan al'amura guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya amince da waɗannan al'amura guda uku to ko shakka babu wannan ya ɗanɗani wato ainihin imani yarda da waɗannan al'amura guda uku su suke zama sabab na ainihin shiga aljanna ta ainihin bawan Allah ya zo cikin wani hadisi ya ilau a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya aba sa'id yake ga abu sa'id al-khudri yace ya aba sa'id duk wanda ya yarda da Allah tabaraka wa ta'ala shine ubangiji ya yarda da addinin musulunci shine addinin sa ya yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne to lalle ko shakka babu wannan zai shiga gidan aljanna sai abu sa'id al-khudri yake cewa ya rasulullah sake nana ta mun waɗannan al'amura guda uku din sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara nana ta masa su guda uku din ma'ana saboda shi Abu Sa'id al-Khudri al'amarin ya shiga cikin zuciyarsa kwarai da gaske ya buƙaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake nana ta masa saboda ya ji cewa matuƙar mutum ya riko da waɗannan ko shakka babu zai shiga gidan aljanna ya ku ƴan uwa mu'minai yayin da aka sanya mamaci idan mutum ya mutu aka sanya cikin kabarinsa waɗannan al'amura guda uku dai su ne al'amuran da ainihin wato mala'iku za su tambayi mutum ya zo cikin hadisin albara bin azib Allah ya tsara masa yarda yake cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi yake cewa idan mutum ya mutu aka sanya shi cikin kabarinsa mala'iku guda biyu za su zo sai su kama shi su zauna da shi wato mumini kenan sai su tambaye shi ce da shi man rabbuk wane ne ubangijinka sai ya ce ubangiji na shine Allah sai mala'iku din sake ce da shi menene addininka sai ya ce addini na shine musulunci idan ya faɗi wannan ya amsa daidai abu na gaba sai su tambaye shi cewa me za ka faɗa dangane da wannan mutumin da aka aiko shi cikinku sai ya ce shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama idan mumini ya amsa wannan shi kenan ya amsa tambaya daidai a cikin kabari nasa sai a buɗe masa kofa zuwa ga ainihin gidan aljanna ya rika samun ni'imar gidan aljanna har a tashi alkiyama Allahu tabaraka wa ta'ala ka sanya mu cikin irin waɗannan amma hadisi yake cewa amma wanda yake kafiri kuwa waɗannan kalmomi da aka tambaye shi dukkaninsu guda uku sai ya ce ha ha la adri sai ya ce ni ban sani ba daga an ce wane ne ubangijinka sai ya ce bai sani ba saboda dama bai bautata Allah tabaraka wa ta'ala a gidan duniya ba abin da ya a gidan duniya shine shirka ya bautata wani Allah tabaraka wa ta'ala idan aka tambaye shi menene addi- addininka sai ya ce ha ha la adri sai ya ce bai sani ba sai a sake tambayarsa wane ne me za ka faɗa dangane da wannan wato manzo da aka turo shi zuwa ga wannan al'umma sai ya ce bai sani ba ya zamto wato cikin taɓaƙo sai a buɗa masa zuwa ga ainihin gidan wuta har a ƙarshe alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu ya ku ƴan uwa mu'minai lallai dole ne akan musulmi ya lura da waɗannan al'amura guda uku ko da yaushe kuma a rika sabinta su ana sake nanata su tsawon dare da kuma wato gudanar kwanaki kullum ya zamto mumini yana yawan nanata wannan akan harshensa yana kuma nanata wannan a cikin zuciyarsa ya zo cikin sunani abi dauda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda yake faɗar wannan sau uku da yamma wato yayin da gari a wato yayi yammaci da kuma yayin da gari ya waye yake faɗar raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana haqqan ala allah an yurdiyahu yawm al qiyamah lalle duk wanda yake wannan Allahu tabaraka wa ta'ala zai sanya shi cikin waɗanda ya yarda da su gobe al kiyama ya ku yan uwa mu'minai ku yawaita nanata wannan musamman lokutan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bay- ya fayyace mana cewa a rika nanata waɗannan kalmomi kamar wato bayan sallar asbahi bayan sallar la'asar da kuma yayin da aka kammala kiran sallah wanda ya saurari mai kiran sallah yana daga cikin addu'o'in da ake yi ko azkar da ake yi bayan kiran sallah yayin kiran sallah idan mutum ya ji wato ainihin kalma ta kiran sallah wannan kalmomi masu girma masu tsada kalmomi na tauhidi cewa na shaida babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah na shaida annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kalmomi ne ainihin ikhlasi kalmomi na girmama imani na girmama Allah tabaraka wa ta'ala to yayin kammala wannan wato ana bukatar mumini ya lalata waɗannan kalmomi cewa raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyan a wata ruwa ce nabiyan wa rasula ya ku yan uwa musulmai waɗannan hadisai suna gwada mana girman wato wannan kalma ko waɗannan al'amura guda uku yarda da Allah tabaraka wa ta'ala shine ubangiji yarda da addinin musulunci shine addini yarda da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine annabi to ko shakka babu waɗannan duk wanda ya tabbatar da waɗannan a cikin zuciyarsa a- wato akan gabansa wajen ayyuka ko shakka babu wannan shine wanda yake wanda ya samu dacewa a gidan duniya da kuma gidan lahira ba wai kawai mutum ya faɗa a baki ya ce ni na yarda cewar Allah shine ubangiji ba amma bayya tabbatar da ayyukan da suke gwada haka ya faɗa a baki na yarda cewar addinin musulunci shine addini amma ba damuwarka addinin musulunci ba musulunci ya ce a yi salloli cikin jam'i ba ruwanka da sallah cikin jam'i ya ce a je a yi sallar juma'a ba ruwanka da wannan ya ce a yi kaffa kaffa da mutuncin mutane a yi kaffa kaffa da dukiyoyin mutane duka wannan ba ruwanka da wannan lallai wannan yana gwada cewar kana karyata abin da wato yake fatar bakin ka kenan ya ko yan uwa abin da ake bukata ba wai kawai mujarradin furici a baki ba mutum ya furta kuma ya aiwatar ya ƙudurta kuma a cikin zuciyarsa abin da yake wajibi akan wannan al'umma musulma shine wato kulawa da waɗannan al'amura guda uku tsawon dare tsawon yini ko da yaushe a rika sabunta su domin sabunta wannan din zai taimaka wajen sabunta ainihin wato imani shi kuma imani wani abu ne wanda yake bukatar wato karuwa ko da yaushe zai iya karuwa zai kuma iya raguwa abin da ake so a gurin mumini shine kullum ka rika yin abin da zai kara maka imani ba abin da zai rage maka imani ba domin shi imani wani abu ne wanda yake yin sama kuma yake yin ƙasa idan bawa ya zamto cikin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala cikin biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala sai ka samu imaninsa ya karu idan bawa ya afka cikin sabon Allah tabaraka wa ta'ala ya ga ya shagaltu da gidan duniya sai ka ga wato ainihin imaninsa kuma yayi kasa kula da waɗannan wato asali guda uku yana taimakawa bawa mumini wajen wato ainihin haɓaka da kuma girma na shi- na ainihin wato imaninsa ya ku yan uwa lallai wajibi ne mas'uliya ce mai girma kwarai da gaske akan iyaye da kuma waɗanda suke madubinta al'amuran yara da kuma malamai da aka ba su wato amanar karantar da yara su lura da cewa waɗannan ginshiƙai guda uku sun haɓaka a ainihin zukatan yara kuma wato tasirinsu ya bullo akan gaban yara wajen kyawun ayyuka domin waɗannan ɗin su ne ainihin asali guda uku waɗanda a kansu ne ake gina wato kowane irin aiki na ainihin ibada. Allahu tabaraka wa ta'ala ya buga mana wato ainihin wani misali a cikin suratul Ibrahim yake cewa Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa alam tara kaifa daraba Allahu masalan kalimatan tayyibatan baka ga ma'ana ba ka san yadda Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya wato misali ba kamar bishiya ce kyakkyawa misali a samu dashi- a wato bishiyar dabino wacce take mai kyau ainihin gindin bishiyar yana cikin ƙasa yana can ƙasa kuma can sama din wato ainihin ‘ya'yanta yana kai kuma ‘ya'ya masu daɗi. Malamai suke cewa wannan ana nufin wato kamar yanda musulmi yake ne, ya ƙudurce imani a cikin zuciyarsa, ya ƙudurce cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine Ubangiji, ya ƙudurce cewa addinin musulunci shine addininsa zai fi karantarwarsa, ya ƙudurce cewa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne sunnasa kawai zai bi ba ruwansa da wani matuƙar ya kawo abin da ya ci karo da na annabi sallallahu alaihi wasallama zai watsar ya kudurta wannan a cikin zuciyarsa ma'ana shine kamar wato ainihin tushen wannan bishiya da Allah tabaraka wa ta'ala wato ya buga mana misali a cikin wannan aya kuma wato tasirin wannan tushe din ma'ana imani da waɗannan al'amura guda uku ya sanya shi yana aiwatar da ayyuka kyawawa wato wannan shine kwatankwacin wato ainihin ƴaƴan wannan bishiya da Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wannan bishiya tana kawo tana ba da ainihin ƴaƴanta lokaci zuwa lokaci Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa haka Allah tabaraka wa ta'ala ke buga misalai ga mutane domin su ah, wato domin su zamto cikin wa'azi domin su zamto cikin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya amfanar da ni da ku da littafinsa ya kuma amfanar da mu da sunnar manzonsa sallallahu alaihi wasallama haka nan ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cika da imani ya ubangiji ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu da suka suka riga mu mutuwa ya ku yan uwa ku yi salati bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ku masu imani ku yi salati bisa manzo sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa duk wanda ya min salati salati guda daya Allah tabaraka wa ta'ala zai masa guda goma اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ubangiji ka kara wa kasan nan albarka da zaman lafiya wannan gari Allah tabaraka wa ta'ala ka kara masa albarka da zaman lafiya duk wanda suke kokarin kawo tashin hankali ya ubangiji bayin ka ne ba wanda ya gagare ka ya ubangiji alaika bi ya rabbal alamin ya ubangiji duk wanda suke kokarin kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin al'umma ya ubangiji ka san su ka taimake su cikin al'amuransu wanda suke wa- wato ainihin ɓata gari cikin wanda ake ganin su ne jami'an tsaro kuma su wato suka zamto ɓata gari ya ubangiji ka san su ya ubangiji ka mana maganin su ya ubangiji ka shige da mu ka shige da zuriyar mu ya ubangiji ka haskaka kaburburan iyayen mu ya ubangiji ka samu cika da imani ranar talata wasu sun zo nan masallacin da ya wato kokarin za su yi sata a nan kamar yadda yake bara waccar ko bara an zo an ɗaga nan gurin an sace ah, amp amplifier dama tana ƙarƙashin ah, wato mumbarin nan suka zo suka daga suka tafi da ita to kaga wannan shine mafi girman lalacewa